السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يوم الفيل الشراء جوات رمضان جرب الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول على يقول ثلاثين الشراء والليلين إلى شهر جوات الجولاي ميلادية 2013 da ta ce dawo da mutu da ƙoranmu da shafi bayan masu imam kaduna da shi gaba da gudanar da tafsiri na maulan musa ya yi rufe yanki a shafi bayan yi wajen yamma da ra'adu ila da tafsir da ya gabaki a sai yi shirunci bello da ya fassara maulan masu shafi bayan masu imam kaduna أكرمكم الله أسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهلي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ومن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يكون لكم العذاب يذكرون أبناءكم يذكرون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنتم نجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل بعدهم وأنتم ظالمون هم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أن ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الكمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين تلوا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجلا من السماء ما كانوا يكفرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المهدي وانتع به بنظرة تأتي لنا بالزهر والحمد لله يوم waɗannan ayoyi da aka karanto su cikin ayoyi waɗanda shehu ya gaya mana cewa zakar Allah tabaraka wa ta'ala ya zai surati النعم التي أنعمها على بني إسرائيل وهي عشرة الله تبارك وتعالى يا فدي نيموني غدا غوما ودن دين بني إسرائيل الرسول قابلوا بعشر من الخبائث maimakon Allah tabaraka wa ta'ala ya musu ni'ima su saka da kyakkyawan aiki sai suka saka da mummunan aiki فأنزل الله عليهم عشرة أنواع من العقاب وفي الله تبارك وتعالى يتوكل مسجدا نوعي نوعي نعذابا كلا غوما سوى Allah ya musu nima goma suka saka da mummuna goma sai musu azaba goma waɗannan daga cikin ayoyin ni'imomi shi ne aka karanto wanda in Allah ya yarda za mu fassara su a gurguje dan dama imam suyudi ya bari cikin tafsirin wato wannan aya ta ƙarshe ya faɗi nimomi guda uku daga ciki shine al-inja'u min fir'auna kubutar da su bani isra'ila da aka yi daga sharrin fir'auna wa falakin bari da tsaga teku ya koma kamar dole suka shiga suka wuce wa tazmin gamani da ilmantar da gizagizai a kansu sannan imamu sini imamu sawi shi kuma ya faɗi cikin hashiyarsa ya faɗi sauran ragowa shi ne al'afu da alamun Allah ya yi musu afuwa wa kufrani kada ya hun ya gafarta kurakuransu wa itiyani musa kitab annabi musa kuma ya zo musu da littafi shi ne al-saura wal hadra alladhi tafaddala minhu ithna asharata ayna sannan dutsen da annabi musa ya daka da sanda ya fitta idanuwar ruwa goma sha biyu kamar famfo walba'ad ba da mawuti sannan bayan Allah ya kashe mutum saba'in cikin su ya tashe su wannan duka cikin nemomi ne da Allah ya wa bani Isra'ila wa inzalil manni was salwa alayhi da saukar da darba na zuma da soyayyun yan shila da aka yi musu to sannan sai ambaci munana guda goma su kuma da suka saka wa Allah da shi shine kaurin sanina wa asaina mun ji mun yi saboda rashin kunya idan na bani isra'ila sai da aka daga dutse ba daga ƙasa dutsen ya tashi kamar zai gane su kuma ba wani laifi aka yi ba cewa aka yi a cikin littafin da Allah Musa ya zo da shi akwai shari'a da ta ba da daman duk wanda ya zina a jefe shi yana da mata wanda ya sata a yanke mar hannu sannan wanda ya sata a yanke mar hannu wanda ya kashe wani a kashe shi sai kashe wasu da daddawa ai amma gara ma bautar dan maraki ma ba da bautar dan maraki ai ba waɗannan hukunce hukunce bayan fa abin da ya faru na bala'i a cikin su Allah tabaraka ta'ala ya daga duniya kamar zai danne annabi Musa yana ga musu su yadda ba suna cewa salina wa asaina mun ji mun ki suna kallon dutsen har sai da dutsen ya zo suka kwanta a kasa ba zai danne su suna kallon dutsen suna sannan zai suka ce domin yadda shi yasa har yanzu sujadar lahudu ka kalla ko da shi ne wannan zaka sujadar su haka ne ba sa duka sai suna suna kallon su kamar har yanzu suna tunanin dutsen zai faru to shi ne cikin abubuwan da suka saka da shi kenan sannan wacce ka zai wani illa suka riƙi ɗan maraƙi abin bauta wa kaunin alinallah jaharatan suka ce wa annabi Musa ka nuna ma Allah mu gan shi kurukuru wa tablidin wa tablidin qauli allazi umuruni sannan suka jura magana da aka yi musu umarni da shi wa qaulihim da fadin su lan nasta ala da'in wahid mu ba za mu haƙura wato da abinci kala ɗaya ba wata halittar kalmi da juya maganan Allah wata wallihim an alhaqi ba da zuri da juya wa gaskiya baya bayan bayyanarsa wata zuwa kudurin da bushewar zukatansu wa kuma yin da ayatin Allah da kafircewar su ga ayoyin Allah wa katimul anbiya da gaira haƙƙi da kashe annaba da karkai ba da haƙƙi ba wannan sune guda goma waɗanda suka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala shi ne za mu san karantar su na يا بني إسرائيل wani ne tabaraka wa ta'ala ya ku bani Isra'ila هو أولاد يعقوب wato bani Isra'ila su ne ƴaƴan annabi Yaqub من إسحاق dan annabi Isaka من إبراهيم dan annabi Ibrahim khalilur rahman alaihi salatu wassalam والكلام هنا wato maganar da Allah yake yi a nan لليهود yana magana ne da Yahudu المعادي waɗanda suka hada zamani da mahaifi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina الذين كانوا أولا waɗanda suka kasance suna gefen Madina من بني daga قريظة bani Quraiza نعم وبني النجير da banin Nahir لأنهم أوفروا الناس هدفا abin da ya sa wato shidamin ya fuskance su sun fi kowa samun rabo في هذه a النعمة cikin wannan nima وأكثرهم كفرا بها.
sannan sun fi kowa kafarce wannan nima ga su yahudu ga shi a cikin littafin su an yi alƙawari da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga iyayen su da kakanni sun mutu ga shi sun sirrice shi kaga babban rabo amma kafarce mai shi ne babbar biya اذكروا نعمتي Shi Allah ya ce, ku tuna ni'imar da na yi muku, التي خصصتكم بها wadda na keɓance ku da ita, وعقولها لي ku cika alkawarina, التي أهدت إليكم wadda na riƙe ta zuwa gare ku.
وهو أنكم إن أدركتم محمدا Alkawarin da muka yi da ku a littafin ku shi ne in kun rinsu zamanin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam لتؤمنن به za ku imani da shi, ولتنصرنه za ku taimake shi, ولتبيننه za ku bayyana da sifofin da ke cikin alkawara في كتابكم wanda ke cikin littafin ولا ba تكتمونها za ku koyi ba.
قولوا لأهلكم Ku cika alkawarin ku, ku gaya mutane akwai sifofin Allah a cikin alkawara.
لأنكم ادخلكم جنة Idan kuka yi haka ni kuma zan shigar da ku aljanna ta.
وأبيح لكم النذر sannan zan halatta muku duba ya zuwa ga fuskata.
وإياي فارهبون Kar ku ji tsoron kowa sai ni, أي kuma da لا gaskiya kawai.
ترهبوا أحدا مني Kar ku ji tsoron wani ɗaya in ba ni ba.
وآمنوا Ku yi imani يا بني ya ku إسرائيل bani Isra'ila.
وما أنزلت Da على abin da محمد na saukar amsani Muhammadu رسولي sallallahu alaihi wasallam manzona لأنه مدرك domin cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da ya zo da shi ne gaskatawa ne بما معكم da abin da yake tare da ku من التوراة na daga sauran ولا تكونوا يا بني إسرائيل kar ku zama ya ku ya'yan babban mutum annabi yaqubu أول فريق Harku zama ku ne farkon jama'a da كافر za ku kafa cewa wannan annabi zaɓaɓɓe عن محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam وما أنزل عليه من da kuma abin da muka saukar masa na daga alqur'ani ولا تستمتعوا بالإيمان kar ku juya imani إنهم هم الدنيوية da kayan kwaɗayin duniya ku ba da imani a baku duniya kar ku yasa وكيا an haka yi أن كعب بن an الأشرف cewa ka'abu dan ashrafu قال ya ce من أخبار wata rana ya nemi malaman yahudu ما تقولون في sai محمد ce kai ku zo da za ku gaya mun a cikin muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam قالوا sai suka ce إنه نذير ai annabi ne قال له sai ce musu قال لكم إني لكم kun ga kuwa kun ga kuwa kuna da wata akwai wata sadarwa da na so in sadar da ita zuwa gare ku da wata kyauta da na so in ba ku لو منكم يلعى amma da ba ku faɗi wannan kalmar ba da na ba ku قالوا sai suka ce حسبناك من بين تفكر ai dama mun baka amsa ne ba mu yi tunani ba amma ka bari za mu yi tunani فأمثلنا نتفكر saboda haka kaɗan jirgin da mana kaɗan za mu yi tunani وننظر في التوراة za mu duba ta wata فخرجوا sai suka fita وبدلوا نعمة المصحف sai suka je cikin attaura suka cancanza sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke shi نهاية الدجال suka jura ta suka mai da sifofin dujjal a wurin ثم رجعوا to sai suka dawo wurin kawo وقالوا ذلك sai suka gaya mai ai gashi gashi gashi gashi ai da ban wanda bane ka ji ka ka suka jura magana فأنا كل واحد منهم خمس sai ya ba kowane ɗaya daga cikin su wasu ƴan kuɗi kaɗan ولا تنسوا الحق shi ne Allah ke gaya musu wala tashtaru bi ayati samanan qalila ya za a zo ga gaskiya kun faɗe ta amma saboda wani abu na duniya ɗan kaɗan za ku ba da gaskiya a ba ku kaɗan kun ba da imani an ba ku kafirci kun ba da lahira an ba ku duniya kun ba da abin da baya karewa an ba ku abin da zai kare to shi ne Allah ke gaya musu wala tarbitul haqqa kan ku shuɗanya gaskiya الذي هو ذكر محمد صلى kan ku الله عليه shuɗanya gaskiya wanda wannan gaskiya shi ne zikir Muhammad saboda haka kaga kanta da damar da in ka zo wala tarbitul haqqa fa sai sallallahu alaihi wasallam وسلم wannan haƙƙan annabi
وصفته da sifofinsa الذي به ذلكم wanda yake cikin littafin ku إيماني da ƙarya ku je ku juya ku mai da ƙarya ku وقوله بذكر الدجال ku je ku juya sifofin manzo Allah da ambatan dujal وتنسوا ku الحق goya gaskiya الذي لكم wanda yake wurin ku من ذكر محمد na ambatan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam وصحة رسالته da kuma ingancin manzancin shi لأنهم يقولون domin يقولون domin ce- domin cewa su yahudu suna cewa ما رأينا في التوراة صفة محمد ai mun taja a taura mun duba ta cikin da waje ba mu ga sifofin Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam وأنتم تعلمون alhali kuna sanafa akwai sifofin kuke faɗin haka أنه حق kun tabbatar annabi gaskiya ne annabi ne مرسل manzo ne sallallahu alaihi wasallam daga Allah ويقيم الصلاة kai yahudu bani isra'ila ƴaƴan babban mutum annabi yaqub ku sai da sallah يا بني إسرائيل ya ku ƴaƴan isra'ilu annabi yaqub فصلاة المسلمين kuma in za ku yi sallah kar ku yaudar mutane ku yi irin kan musulmi
وآتوا الزكاة ku ba da zakka فزكاتهم kamar irin zakkan mu ne wanda ta sallama annabi Muhammad sallallahu alaihi وارفعوا wasallam أراسلهم sannan ku rika yin sallah tare da masu yin sallah وهم مهطلين su ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa وذلك في علماء اليهود wannan aya ta sauka ne a cikin malaman Yahudawa فهم an يقولون kasance suna cewa لفقرائهم suna gaya wa talakawan الذين لا مدفع لهم wani in suka kalli mutum suka ga ba komai ba za a ɗan tafe shi ba bai da komai sai su ce mai آمنوا kan su بمحمد zo ku imani da Muhammad فإنه حق Muhammad gaskiya ne ku je kan ku imani saboda bai da komai ba za a tafe komai ba ne ويقولون للأغنياء amma idan suka ga mawadata masu ɗan maiko جراتي بعض علامات الدين تدل على كل زمان to gaskiya shi dai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun ga waɗansu ƴan alamomi dai haka kamar wasu alamomi na cewa shine annabin ƙarshen zamani دون بعد amma dai bai cika su duka ba akwai saura ku bari mu gama bincike kar ku ما ji ينتظر dan الإنسان saurara ta kuma mu gama sai ya gama cikin wannan wannan a sibobi sannan sai ku ji ba wani abu ce ko mutum ke su rinka ɗan karɓan abin da ke hannun su
وإذا شاورهم أصحابه amma su majiyansu yahudu sai suka nemi shawararsu قالوا sai su ce لا la kar ku bi shi ليس ba النبي annabi ba ثم وفق الحق تعالى ثم وفق الحق تعالى sannan Allah tabaraka wa ta'ala wato ya kwaɗe su من عرف الحق ya kwaɗe duk wanda ya san gaskiya وحرم نفسه من sannan ya haramta wa kansa bin gaskiya sai Allah ya kunyatar da shi من آل الكتاب daga cikin su ahlul kitabi وقال sai ce أتامرون الناس بالإثم ku yanzu ku rika umurtan mutane da aikin kwarai kyakkyawan aiki وهو الإيمان shi به ne ku rika cewa aminu bi muhammadin ku yi imani da muhammad sallallahu alaihi wasallam وتنصرون أنفسكم amma ku kuma ku hana kawunan ku أين تتركونها تنكركم ya الأعلى kuke kyara kawunan ku a cikin kafirci da sabon Allah kuna ingizo cikin imani da bin Allah وأنتم تدلون alhali الكتاب kuna karanta littafi وهو shi ne التوراة a taura النازلة wanda a tauran nan da za a bashi shi kaɗai ma magana yake من وجه yana faɗin tsohon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam أفلا تعقلون wani ku ba ku da hankali سوء فعلكم ba za ku hankaltu ku fahimci mummunan aikin ku فترجعون ballantana ku dawo ku duba ثم أشار الحق تعالى sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi nuni إلى الجواب ya zuwa ga magani to wannan dai cuta ce wannan abu da kuke ciki ya gudu amma ga magani وقال sai ce يا من ابتلي بالرئاسة ya kai wanda aka jarabce shi da san shugabanci والجاه da san girma والانتفاق والتكبر عن الانتياج da girman da girman kai daga barin su kiyawa hukuncin Allah التي جاءت بها الرسل wanda manzanni suke zuwa da ita ومن الله daga wurin Allah استقيم على نفسك to in ka kasa duk mai girman kai mai son shugabanci da son girma wanda ya kasa bin Allah to abin da ake so ya nemi taimakon Allah ne
استقيم على نفسك ka nemi taimako a bisa zuciyarka mai son girman nan الصبر ka dinga yin hakuri وهو الصوم ma'anan hakuri azumi azumi ya haɗe abubuwa guda uku shi yasa ake kiran shi a a a shahar sabri a a sauyin nisfu sabri azumi ya haɗe a a sabru ala da'atin lahi wa sabru al maharin lahi wa sabru an wa sabru ala aqdarin lahi mulimai to shi yasa ake kiran azumi hakuri duk abin da ake so hakuri azumi ya kare shi
والصلاة sannan kwana da sallah in dai za ku yi azumi da sallah zuciyar ku za ta sauka daga wannan san girman da girman kai ku ba Allah yadda ya kama في الجماعة kuma ku rika yi a cikin jama'a وإنها لكبيرة domin cewa ita sallah wallahi mai girma ce أي تسليم ai tana da nauyi a zuciya don ya ka gama gudu ba ya yi da gaske ba ka ga iya kula da sallah musamman a cikin jami'i إلا على القاسي sai dai wurin masu tsoron Allah shi ne kawai ba ta jin nauyi za ka cin tashi cikin nishadi الذين سكنت حلاوتها kamar an tambayi Allah su wane ne masu tsoron Allah sai dai su ne waɗanda sallah ta sami jinsin zama a zuciyarsu
وهم الذين ي- وهم الذين يتقون su ne waɗanda suke tsoron Allah أنهم ملاقو ربهم wato su ne su ne suka sakankance suka tabbatar cewa za su haɗu da ubangijinsu من بعد wato lokacin tashin alkiyama وأنه إليه راجعون sannan kuma duk abin da suke za su koma ne zuwa ga ubangiji من ذاته sai ya saka musu ثم ذكر بني إسرائيل to sannan Allah tabaraka wa ta'ala har wa yau dai ya ƙara ambatan su bani Isra'ila din nan ya dan annabi Yakubu alaihi salam dan annabi Isa dan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam بنعمه ya ambace su da ni'imominsa يذكره wai dan su gode mishi وأنه تعالى بصره Allah tabaraka wa ta'ala ya fi da bani Isra'ila yayan annabawa ne yayan manyan shi kanshi Allah baka duba ne Isra'ila ya bani Isra'ila ke ta. ya ku yayan babban mutum ya ku yayan bawan Allah ya ku yayan tsarkakakken Allah ya ku tsar- ya ku yayan ah, ah, ah, ah, mutumin Allah duk sunan Isra'ila shi Isra'ila annabi Yaqub su kuma su ne yayansa to Allah ya musu falala shi ne ke ga musu dan su gode وسلم على آل زمانه Allah ya ce na fifita ku a bisa alam din zamanin ku وقال لهم sai ya ce da su واخشوا يا بني إسرائيل ya ku wani Isra'ila ku ji tsoro حساب يوم القيامة ku ji tsoron hisabin ranar alkiyama وعذابه يوم لا تسقي نفس da azabar ranar alkiyama ranar da rai mumina ba ta iya biyan bashin rai wadda take kafa kafira. شيئا ما من الوقوف koya abu yake na daga haƙoƙi in dai kai muni ne ɗan uwanka babanka ko ƙaninka ko jirginka ko yayanka ya zama kafiri to ba za ka yi mai komai ba a gaban Allah matukan mutum ba musulmi ba ne sai dai in musulmi ne mai zunubi to shi ne za ka iya yin wani abu in ka kai kai amma in mutum kafiri ne ko babanka ne kaushe kai ba magana ba ba ba ba wata magana a kai ثم ذكره بنعمته wato Allah yana gaya musu wannan ne dan abin da ke faɗi cewa wai su sun laifin da suka yi iyayen su za su ce so da iyayen su annaba ne a duba yadda suka dinga fitowa tun daga annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ishaq alaihi salam annabi Yaqub alaihi salam annabi Nuhu alaihi salam haka haka haka har to shi ne suka ce su duk abin da suka yi iyayen su za su cece su shi yasa su ko Allah ma in sun ga dama sai in sun ga mai magana ba abin da ya dame su Mm.
ثم ذكرهم بنعمته To sannan Allah ya tunatar da su da ni'imarsa الأولى ta farko وقال ya ce musu يا بني ya ku bani إسرائيل Isra'ila اذكروا نعمتي التي ku tuna ni'ima ta wanda na ni'imta ku da ita بها على أصلابكم أنعمت بها على أصلابكم wadda na ni'imta wato na ni'imtar da ita a bisa iyayenku da kakanninku wanda suka shuɗe وذلك حين أنجيناكم wato wannan ko ya faru ne lokacin da na kubutar da ku من عذاب فرعون daga azaban nan ta Fir'auna ورعته da da jama'arsa الذين كانوا يذكرونكم wadda suka kasance ce ɗanɗana muku matsanancin azaba ويذكرون أبناءكم suna yanka 'ya'yanku maza المولودين waɗanda aka haifa ويذبحون نساءكم suna raya ‘ya'yanku mata, ويتركون بناتكم suna kyale ‘ya'yanku mata مع tare da أمهاتكم iyayensu mata don su bautar da su.
وفي ذلكم Kai, a cikin wannan abu da Fir'aun yake aikata muku, الذي ذكرنا من wannan da muka ambata من التنبيه na yanka ‘ya'ya ƙanana والاستهزاء da kuma raya mata, بلاء wannan bala'i ne, أي نعمة ai jarabawa ne من ربكم daga Ubangijin.
وابتلاء Kuma ibtila'i ne mai girma, صفة للبلاء suba ce azimun ɗinnan suba ce ta bala'in da ya faru da su.
واذكروا هذه النعمة Ku tuna wannan nima, وتحصلوا بالإيمان ku yi ƙoƙari ku taru da imani بمحمد ku yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam يمني لكم أخرى kar ku je faɗu da bala'i na biyu kuma wannan bala'i da Fir'auna ya yi yana yayyanka ku ya yayyanka iyayenku da kakanninku to yi hankali tunda Allah ya kawo ku wannan zamani kuka haɗu da annabi Muhammadu ku yi kokari ku sallama masa in ku sallama masa ba to za ku shiga wuta mala'iku ne za su yayyanka ku Mm.
ثم ذكرهم الحق تعالى sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata musu نعمة نعمة أخرى ni'ima ta biyu kuma وهي فلك البحر shi ne tsage kogi da aka yi an tsaga musu ruwa وإدراك العدو
da kuma da kuma nutsar da makiyin su fir'auna وقال Allah shi واذكروا أيضا ku tuna ne kuma ya bani Isra'ila حين فرقنا lokacin da muka wato wato raba muku بحر القلوب tekun urduni إلى إثنى عشر مسكنا muka raba shi hanya hanya goma sha biyu من عدد أسماء بني إسرائيل adadin kabilun bani isra'ila su kabila goma sha biyu ne amma da annabi musa alaihi salam ya tafi ma da sandar shi kawai sai hanya goma sha biyu ta buɗe kamar dutse kowa ga hanyar da zai bi kowace kabila ga hanyar ta حتى خرجتم من الشام har sai da suka kai sham syria
فأنجيناكم to sannan muka tsayar da ku وأغرقنا آل muka فرعون nutsar da jama'ar fir'auna وأنتم تنكرون wannan ba zuwa kan gidanku ne in ma ba ku gani ba an gaya muku dan kakannin ku ne abin ya faru da su ذرهم وهلاكهم nutsar da su da halakar da su ne وقلت يا موسى sannan kuka dawo kuka ce ya musa إن قلوبنا zuciyarmu لا تسمع أن gaskiya ba ta nasu ba saboda tsoron fir'auna فرعون tsoron fir'auna ya cika zuciyarmu gaskiya نعم أن فرعون قد برئ حتى أمر الله البحر mu ba mu yadda ma fir'auna ta ya mutu ba gaskiya نعم duk da ne mun ga ruwa ya nutsar da shi amma hatsari ne ba yana ba iya fitowa shi gaba da yanka yaran mu ba حتى أمر الله to sai Allah البحر tabaraka wa ta'ala ya ce wa teku fito da shi fito da rawa فنزلت فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وشين زي تلقصي عمل شيء
فنظرت إليه sai suka gan shi فاشكروا هذه النعمة Allah ya ku tuna wannan ni'ima fa da ni التي أنعمت بها على wadannan الناس wadannan in tadda kakannin ku da ita واتبعوها النبي ku bi wannan annabi الذي لم يكن له علم بهذا wannan abun nan fa da yake gaya muku ba bai da ilimi akai ba حتى علمته ni nake وحيه.
sanar da shi wahayi nake mai na gaya mai abin da ya faru ثم ذكره الله sai ya ishe تعالى ku in ba dan saurin ganin na yahudu ba mutum ya zo ya dinga baka labarin gidan iyayenka kakanninka kaza ya faru kaza ya faru kuma cikin yadda aka yi kuma kai ka saba karanta rayu ba Allah ne ke gaya masa amma duk da haka.
ثم ذكره الله تعالى نعمة التوراة نعمة التوراة sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tunatar da su ni'imar farko da taura التي أنزلها على موسى wanda aka saukar da ita a bisa annabi Musa عليه السلام alaihi salam وتوجيهه على عبادة الشرك da kuma wato kunyatar da wanda suka yi bautar dan maraki فقال kuma تعالى ubangiji ta'ala ya ce واذكروا يا بني ku إسرائيل tuna dai har yau ya ku bani Isra'ila حين وعدنا موسى lokacin da muka yi alkawari da annabi Musa أن يصوم muka ce da shi ya azumi أربعين ليلة kwana arba'in بأيامها متواترة wato da daren da ranar ya haɗa su duka ya azumce su a shiri ba shi ba sha kwana arba'in da rana ba shi da daddare ba shi sai da ya kwana arba'in wanda shi ake kira saurin tsari na wannan shi ne azumi da ake yi na kwana arba'in akwai azumin kwana uku wanda abin da zakariya ya yi akwai azumin kwana bakwai da azumin kwana takwas sannan akwai azumin kwana arba'in wannan na ne musa alalajina wa alaihi salatu wassalam نوحيه إن إلهها muka yi alkawari cewa in yi wannan azumi na kwana arba'in za mu bashi alkawara فلما to a أتوا nan ne a nan ne za a gane kaga bayan Allah mafi yawa halwar da suke shiga in sun fito sai da sun fito da wani sako wannan sako ko zai saba alkur'ani da sunna ba. za ka ga yana kan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka'ida an mutum ya kwana arba'in bai karya ba bai gulma ba bai annabimanci ba bai shahara ba to hikima za ta bullo a zuciyarku kuma za ta rinka sauka kan harshen wannan shi ne matafiyar su waɗannan zababbun bayan Allah da ake ji suna maganganu ba ka gane ba shin haramun ne da yau ba za ba zai ka gane ba da ƙarya da kazabi da gulma da mugun nufi su kuma sun tsarkake zuciyarsu babu shari'a na'am فلما أتى الوعد lokacin da alƙawari ya zo جاءه جبريل to sai jibril ya zo wani annabi Musa alaihi salam على فرس akan wani doki يقال له ana cewa da dokin فرس الحياة dokin rayuwa ليذهب به saboda ya dauki annabi Musa ya tafi da shi فلما رآه الثاني lokacin da sami ya hango wannan doki na mala'ika jibrilu عرفه sai ya gane shi فقبل قبضة من أصل الفرس sai ya tsuguna ya ɗebi ƙasar wato ƙasan kofatan dokin da jibrilu ya hau فلم تزل في يدي ba ta wuce ba hannunsa yana dunkule da ita ya kore حتى انقلب موسى إلى الطول har sai da annabi Musa ya tashi zuwa dutsen وكان الثامن معه misali ya kasance ana tare da shi حين خرجوا من البحر lokacin da suka fito daga tekun nan da aka nutsar da fir'auna وأتوا على قوم يعقوب to ana tafiya sai aka zo aka iske waɗansu mutane نعم sun kifu a bisa bautar gunki نعم يقول على suna bauta wa gunki قالوا sai mutanen ne musa suka ce يا موسى ya kai musa اجعل لنا ai إلها ma da zai ka kera mana wani wani gunki a matsayin Allah فما لهم kamar آية yadda waɗannan suke bauta nasu gunki mu ma da ka mana namu وقع في نفسه to sai sai sahiri ya ga a zuciyar shi cewa lallai ta wannan hanya zai iya cutar da mutanen annabi من هذا الوجه daga wannan fuskar ولما تمت أربعين lokacin da annabi Musa ta je ganawa ya ce musu ku bar wannan magana cewa a kera muku shi Allah ai babu abin da ya kama da shi ku bari zan je in karɓo muku littafi daga Allah a cikin wannan littafi akwai hukunce hukunce baki da to da annabi Musa ta je kwana arba'in ولم يرجع موسى bai dawo ba قال الثاني sai Sani ya ce هاتوا الخلوة خلية ina wannan gwalagwalan التي استعرتموها wanda kuka aro ta من قول فرعون daga jama'ar Fir'auna فلما اجتمعت الخلية lokacin da aka tara wannan gwalagwalai صافها الثاني to shi ke nan sai Sani ya kera إجلا kan maraki في ثلاثة أيام rana uku kawai yayi yana kerawa da wannan zinaran da wannan guraguran yi dan maki na na zinari ثم الآتيها القبضة to sannan wannan kasan da ya tsiba na التي أخذ آل إبراهيم حاكم فرس na na kofatan dokin jibrilu sai ya tura a cikin wannan dan maki فصار إجلا kawai sai ya tashi da rai saboda ka'ida dokin jibrilu in ya saka wuri da ya- duk inda ya saka sai wurin ya rayu
جسدا له قوى sai ya zama gashi da jiki har ma yana kuka irin na dan maki قال تعالى sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce واتخذ قوم موسى mutanen annabi Musa sun riki dan maraki bayan tafiyar sa munajat من هويهم إجلا daga wannan gwalagwalai da suka aro suka gina dan maraki suka جسدا له قوى eh, suka yi masa gashi da jiki kuma har yana kukan dan maraki ne فقال للقوم to sai ce da jama'a هذا إلهكم wannan fa موسى wannan dan maraki shi ne ubangijin ku kuma shi ne ubangijin annabi Musa shi kai ونسي mantawa ya tafi neman Allah ga Allah kuma ya bashi sani ya gaya musu haka فأقبلوا كلهم kawai gaba ɗaya sun sai aka dawo aka tafi a wurin dan maraki aka kama bautar dan maraki إلا هارون sai dai annabi Haruna shi kadai ne bai shiga ba فهذا هو معنى قوله wannan shine ma'anan fadin sa ta'ala ثم التقطوا الإجلة ثم اتخذتم الكبر من بعده وانتم ظالمون الذي ساق الذي ساقه الثاني shi ne dan marakin da samiri ya wato ya sassaka من بعد bayan da jar Allah Musa wannan dan maraki din sufaye suna amfani da wannan kalma suna kiran kudi dan maraki suna kiran kan girma dan maraki suna kiran san zuciya dan maraki yanzu kana bin za su lalla dan marakin nan shi ma kona shi mai yadda annabi Musa ya kona dan marakin sani sannan san girman da Allah ya bashi wannan san kudin da ake da Allah ya bashi to su- suna yin amfani da wannan Hmm.
من بعد أي من بعد ذهاب موسى إلى آل wato bayan tafiyar annabi Musa zuwa alƙawarin mu وأنتم ظالمون eh alhali ku ku- ku- wato ku- kun zalunci kanku يولدكم عبادة kun zalunci kanku dan kun aje ibada a wani mahallinta فلما رجع موسى lokacin da annabi Musa ya dawo أخرج الإجلة sai ya ɗauki wannan ɗan maraƙi ya ƙona shi وزار آه، وزار وزاره في البحر wanda ra'ahu bil bari ya zuba tokar a teku a ruwa وزاره من مائه kawai sai bani Isra'ila suka zo suna ɗiban ruwan suna sha suna sha Allah sai shi ubangiji kenan an ƙona ubangiji saboda gaskiyanci ضربت قلوبهم shi kenan sai Allah ya sa cikin da ya kubra فتابوا sai suka ce Allah mun tuba ولم تقبل توبتهم Allah ce ban karba ba دون أن يقتلوا أنفسهم sai suka ce wa Allah Musa to ya zani yanzu Allah ya yaji sai Allah ce ka ga musu kada kawo nan ثم عفونا to عنكم in suka yi haka sai su yaji mu ذنوبكم in yaji musu da ban su من بعد ذلك bayan kashe kawo nan su da su التوراة التوراة وقتل النفس
bayan saukar da saura da kuma kashe kawo nan su لعلكم تشكرون ko fata muku gode wa Allah أي لكي تذكروا تذكروا الله ai duk wannan Allah ya yi muku ne don ku gode masa على الأصل والنعمة a bisa abubuwan da ya yi da kuma ni'imar da ya muku وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون yawwa
نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ba annabi Musa at-taura da shari'o'in da ke cikin at-taura don ku zama shiryayyu ne ba don ku halaka ba ثم ذكر الحق تعالى sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata كيفية توبته kaimin kai iya yadda suka tuba din wanda suka bauta dan maraki Allah ya gaya mana yadda suka tuba shi واذكروا يا بني ku إسرائيل tuna da ya ku bani Isra'ila هذا هو الإنعام الخالد wannan shine ni'ima ta biyar إذ قال موسى لقومه lokacin da Annabi Musa ya gaya wa jama'arsa الذين عبدوا العجل waɗanda suka bauta dan maraki din nan يا قوم ya ku jama'a ta إنكم ظلمتم أنفسكم cewa ku ba kun zalunci kawunan ku أي ظلمتم أنفسكم kai kun cuci kanku بإيجاب العقوبة عليها saboda kun zo kun wajabta wa kanku azaba kun janyo Allah zai azabtar da ku باتخاذكم العجل ta hanyar rukun dan maraki da wuta إلها kun mai da shi Allah أي معبودا ai abun bauta قالوا sai suka ce أي شيء ندعو قال nasnau تجسوا ya Musa to ka ga ka tambayi ubangiji yanzu ya zani kenan قال sai ya ce وتوبوا إلى ku بارئكم tuba zuwa ga mahaliccin ku الذي خلقكم wanda ya halicce ku وصوركم ya turanta ku وأحسن صوركم sannan ya kyautata halittar ku فاقتلوا أنفسكم abinda za ku yi, ku kashe kawunan ku kawai أين يقتل البريء منكم المجرم ma'ana wanda bai bauta dan maraki bai kashe wanda ya bauta dan maraki وكا- وكان الرجل يرى أباه to aka zo aka yi layi za a kashe juna sai kuma sai mutum ya kalla sai ga baban shi وابنه baban shi yana cikin wanda suka bauta dan maraki wani kuma sai ga dan shi yana cikin wanda suka bauta dan maraki. wani kuma sai ga dan uwan shi أو سهره wani sai ga sarkin shi أو صديقه wani sai ga abokin shi أو قريبه wani kuma sai ga makusancin shi فلم يمكنهم التركيز to على sai الأمر.
sai suka kasa yin yadda Allah ya ce sai kowa ya aka yi kuma kuma sai tawa wannan kisa kuma ai ba zai yi ba kenan وقالوا يا موسى sai suka ce ya Musa كيف نفعل wai ya za mu yi ne ne kana gani wannan fa babana ne wannan ɗana ne wannan wane ne wannan wane ne Musa yanzu muna ganin juna za mu kashe kanmu فأرسل الله عليه سحابة ya Allah ya ce ku bari na sai yadda za a yi sai Allah ya aiko da hadari ba kiran لا يقتل بعضهم بعضا sashen su zai ganin sashi da hadarin yanzu sai zama ba a ganin kowa وكانوا يقتلون ya Allah ya ce أنفسهم to ka gaya musu bismillah fara ya ce da rika ne Musa ya ce bismillah ai sai kawai so kawai juna wuka ake kawai a cikin duhu haka aka sai نعم. فلما كثر الأسى lokacin da kisa yayi yawa دعا موسى وهارون Sa'an Musa ya koma ya yi addu'a da shi da Annabi Haruna suna ta roƙon Allah.
وبكيا Suke ta kuka وقال suka ce يا رب ya Ubangiji هلكت بنو إسرائيل za ka halaka bani Isra'ila gaba ɗaya ba.
البريئة Waɗanda suka ɗan rage ɗin fa kenan bai zuwa nan nan kuma za a kashe su kuma.
وكتب الله السحاب To sai Allah ya yi hadari ونزلت التوراة sai a saura ta sauka.
وأمرهم أن يكفروا عن القتل Sai Allah ya ce ka ga musu to ya isa a tsaya haka.
وكانت القتلى Sai ya zama adadin wanda aka kashe mutum dubu saba'in.
فقبل توبة To من sai Allah قبل ya ce shi kenan na ya karɓi tuban wanda aka kashe.
ومن لم يقبل Wanda ma ba a kashe wanda ya kashe shi ma na karɓi tuban.
فتاب عليكم sai Allah ya ce ya ya karbi tuban su إنه هو التواب الرحيم dama Allah shi ne yawan karban tuba ne mai jin kai ثم ذكر الحق تعالى to sannan Allah ta'ala ya ambata الآن الثالث wato nima ta shida وقال yace واذكروا يا بني ku إسرائيل tuna da har yau ya ku bani Isra'ila وقت قول السبع قول التذكير من أسلافكم lokacin da mutum saba'in din nan cikin kakannin ku magabatan ku suka faɗi الذين اختاره موسى waɗanda Annabi Musa ya zaɓe su حين ذهبوا معه إلى الجنود lokacin da zai tafi da su turi na azai munajati لابتداء العبادة به wato bayan an yi wannan ba an kare sannan musa ya zaɓi masu hankali mutum saba'in ya ce ubangiji ya gaya min cewa in kira ku a je a bada haƙuri na a je a bada uzuri a je a ba Allah uzuri wannan abubuwa gashi gashi gashi shi ke nan musa ya zaɓi mutum saba'in suka tafi
Alam mai ta hu ila jabai lokacin da suka je bakin dutse amara hu Musa sai Allah ya musa umarce su ya an yankutu sai ya ce ku asari jabai ku- ku tsaya a nan kasan dutse wata iya Musa ya shi sai ya hau kan kan dutse ne ana ja rabbahu ne muna dace da umarni ma dahu Allahu alwaha sai Allah ya bashi alluna falamma nazala ilayhim qalu lokacin wato idan Allah zai magana da Allah Musa wani irin haske ne yake sako duk sanda Allah yake magana sai wani irin haske ya dinga fitowa daga goshinsa kuma hasken ya lullube shi baki daya albarkar Allah Musa sai ta kai su kan wanda ke kasan dutse suna jin maganar Allah ne albarka Allah Musa ne
falamma nazala ilayhim lokacin da ya sako wurin su qalu sai suka ce qalu lahu sai suka ce masa innaka qad ra'aita Allah Musa da ganin da kaga Allah fa arinahu mu ma ka nuna mana shi hatta halin wurin ta hankalin kenan hatta kana nazala ilayhim masu hankalin ne wannan suke mu ma ka nuna mana shi mu ma mu gaishe فقال لهم ya ne mu ta ce mu إني لم أره ni ma ban gaishe وقد سألت وانا ضعيف ni ma na roƙe shi ma ya dan bari in gaishe فتجلى للجبل eh tajalli akan dutse فشق ya الجبل yi dutse ya zama gari ya tattace فلم يصدقوا sun ka sha haba Musa Musa ka wa dabara
وقالوا suka ce يا ya موسى Musa لن نؤمن لك ba za mu yi imani da kai ba لن نح- لن نصدقك mu ba za mu gaskata maganar ka ba لأجل قولك kawai dan ka zo ka ce mana
و- ودعوتك dan ka zo ka yi maganganu masu daɗi ka zo ka yi mana da'awa على أن هذا كتاب الله kawai ka zo mana da wasu alluna ka ce mana wai wannan daga Allah ne وأنك سمعت wai كلامه kai ka ji maganar Allah Allah ya magana da kai وأن الله أمرنا بقبول haka kawai ka zo ka ce wani wai Allah ya ce wai ya karbi ya karbi tuban mu والعمل به بقبوله وعمل wai به Allah ya ce mu karbi wannan littafi ne aiki da shi haka kawai mu ba mu ga Allah ba حتى الله ai ba za mu yarda da wannan saura ba ka nuna mana shi kawai ga mana da kai aiki yanar wai ba kuma san gadin ne waɗannan ba ai iyalan nuna mana shi kurukuru mu gan shi ba a zama su musa'ibatu to daga nan sai Allah ya fushi a wani kaunin haka sai Allah ne ya sa mala'iku suka sako suka ga mala'ikun da gidan aka yi musu aman wuta
da naru mulkatu wani irin wuta ne mai kona mutum ya sautu a cikin wutan kuma akwai wani irin kara mai tsanani nazilatun da samari yana saukowa daga sama ga wuta ga tsawa fata a kan arwa hahu duk sai rayukan sai ya tafi kawai shi an su tsazo duk sai suka mutu ita kuna gani ba ha ba a yi hukuma ku kuna ganin abin da ubangiji sai ya aikata da ku tasfa a fikun musa daga nan ne musa ya nemi ceton ku wa kala ya ce ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji da ka so ahlaktahu kai sai ka halaka su min qablu wa kamun iyaya kawo su nan sai ka kashe ni da ni da su a can wurin danginmu amma yanzu na ɗebo mutane na kawo su kaga a can kasa na ce a kashe juna an kashe dubu mutum dubu saba'in yanzu na sake ɗebo wasu saba'in an zo da su Allah ya san fa jama'an fa yanzu na goma in cinye
min fulani wa ba'ala yanzu Allah ka halakar da mu da abin da wawaye suka aikata a cikin mu sai ba rubu ila qawmi yanzu ya zan yi in koma wurin jama'ata bi khairi haulai ba da waɗannan mutanen ba فأرسل الله عليكم أرواحكم kenan sai Allah ce ba komai Musa za ka da musu da ran كما قال kamar yadda aka bari ثم بعثناكم sun ma ba'athna kum min ba'di ai ahayna kum muka raya ku بعد موتكم bayan mutuwar ku تلك الصائمة da wa- daga wannan tsawa da muka yi muku وكدتم زمانا sannan suka rayu zamani mai tsawo بعد ذلك bayan wannan لعلكم تشكرون ko kwa ta musu gori wannan shi dan suke warin dawa ake wani ce ko da ba yahudi zai yi wanka ya sha basirare ya sha bango mai kamshi da yayin ne za ka ji warin dawa saboda kakannin su dama duk masu ne a kasance
هذا تشكروا هذه نعمتي ku gode mu wannan ni'ima ثم ذكرهم الله sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sake tunatar da su ni'ima ta takwas الثالث ta bakwai وقال ya ce da su يا بني إسرائيل ya ku bani Isra'ila واذكروا حين جعلنا الغمام ku tuna lokacin da na sanya girgije ya zame muku inuwa في حال الدين a cikin halin inuwa وذللنا عليكم الغمامة muka ilmantar muku da gizagizai يجيكم من الحر yana kare ku daga zafin rana في أيام الدين a cikin kwanakin inuwan nan da aka yi na shekara arba'in وأنزلنا عليكم المكة sannan muka saukan muku da darba na zuma وهو العسل shine zuma والسلوى da kuma soyayyun yan shida هو الإيه هو الإيوه su ne tsuntsayen soyayyu وقلنا له muka ce da su كلوا من طيبات ما ku ci رزقناكم daga dadadan abincin nan da ubangiji ya arzuta ku da shi من المن والسلوى na daga darba na zuma da kuma soyayyun yan shida لا تتخذوا amma kar ku rika dima ku ce za ku boye a gida ko da yanzu kuke so za a kawo فكفروا نعمة da a kamar na Allah ya kare ko ba yake da sun ka fara boyewa واتقوا sai suka ringa boyewa وقضي عنهم sai aka daina farko daga sama ba zuma daga tashin daga sun tsuntsaye suke farko musu daga sama وما Allah ya ce ظلموا- kar ku boye za a ringa kawo وما ظلمونا Allah ya ce mu ba su zalunce mu ba أي وما أجرونا a mu ba su ce mu ba in jama'a مخالفته dan sun saba أم- آه، أمر نبيه dan sun saba umarnin annabinsu وسوء وسوء da kuma عدمهم mummunan ladabinsu da shi حيث قالوا lokacin da suke gaya masa إذ أب- أنت وربك مقاتلا wai ka tafi kai da ubangijin ka kuje ku ya ci gaba garawa إنا هاهنا mu قائمون muna nan inda ka gamu nan ba inda za mu je wai ran Allah ke gaya wa garin gaba garawa aka je annabi Musa ya tura shi a ji a yi kiyaye har da annabi Musa shi a ji a duba ga yanayin mutanen a zuwa amma in an zo da Allah a gaya mai cikin sirri kar a bari kowa ya ji kawai sun tafi sai wani mutum ɗaya daga garin ya fito kawai sai ya gansu duk sai karkata su kuma kashi ne mutane ya ɗaure sai shiga da su garin sai aka taru mutanen garin suka zo ana zuwa sai a kuma waɗannan ne za su faɗa da mu waɗannan ne wannan da za ta kai zo a kashe su kawai daga a kar a kashe su a bar su su rika yi mana ɗayan share-share Da suka samu suka kuce suka rubo kawai suka suka faɗi a cikin jama'a ai waɗannan mutane kashi ne ai wallahi ba za mu je ba ai mu za ka ga Allah ku je kun bi kai da shi ku je ku yi karuwa wala ba inda za mu فعاقبهم الله sai Allah ya azabtar da zuwa cikin imuwa أربعين سنة shekara arba'in يسيهون في في خلال خمسة صلاة suna imuwa a cikin tafiyar da bata fi mil biyar ko shida a wani kauli goma sha biyu mil goma sha biyu amma sai da suka shekara arba'in ba su yanke wannan أو ستة ko kuma shida ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ya ce sai dai kansu suka zalunta ba mu ba حيث أوقعوها في فلاح dan sun jefa kansu cikin bala'i رؤيا an rawaito أن بني إسرائيل cewa bani Isra'ila لما أمروا lokacin da aka wuce su
جهاد da جبال cewa su je su yaki jama'a jirawa
جبل نعم جبل sai suka ji tsoro وقالوا sai suka ce تلك مقالتك suka faɗi wannan maganar ta su ta banza فرأى عليهم موسى عليه sai Allah ya mutu ya musu mummunar addu'a ووقعوا da فيه suka fada cikin imuwa بين مصر والشام tsakanin mutum ne fa da sha فقالوا أبو له- جبل.
نعم فقالوا يمشون النهار sai ya zama in suka tashi suna tafiya da rana فيبيتون حيث أصبحوا sai su kwana da sun kwana sai su ga inda suka taso tun da safe jiya a shi a wurin su ويمشون الليل za su tafi da daddare shi ka tafiya da daddare فيسبحون sai sun wayi gari حيث أمسوا sai su gashe inda suka taso ne da daddare jiya وقالوا لموسى عليه sai السلام suka ce wa Musa alaihi salam من لنا بطعام to wannan abin da ubangiji na kai sa ma shi wa zai ba mu abinci kenan أنزل الله عليكم sai Allah ya ce ka gaya السلام musu ba komai za ka saukar musu da darbar zuma da kuma soyayyen yan shila وقالوا sai suka ce كيف بحر الشمس to zafin rana ba
فنزل عليهم da Allah ya السلام sauko musu da girgije musu inuwa قالوا بما نستسبح sai بالليل suka ce to in dare yayi in muna son mu ga ce a zamu فضرب لهم عمود نور da Allah ya kaba musu wani ciki na haske kamar turfi zai في وسط a محلتهم tsakiyar jama'a su قالوا من لنا بمال sai suka ce to ai zai ba mu ruwa kuma فأمر الله موسى عليه السلام بجرد sai الحديد Allah ya ce Allah ya Musa da ko dutse ka dace shi da sanda zai fitar ruwa فانفجرت منه اثنا sai ga idanuwar ruwa goma sha biyu na fitowa daga cikin wa dutse kamar famfo فقالوا sai suka ce من لنا بال- باللباس to kayan mu fa yanzu kayan mu in ya tsufa ya za a yi
فوضوا أن لا يبلى sai Allah ya ce na lamunce musu shekara arba'in din na riga ba za ta tsufa ba ولا يخلق sannan ba za ta yage ba ولا يدرك sannan ba za ta yi dauda ba وأن يم- وأن يموت sannan su wanda shekarunsa a cikin matasa wanda ya ƙara girma na ce rigan ba ta bi shi ita ma ta ƙara girma
ثم ذكرهم الله to sannan sannan Allah ya ƙara tunatar da su da nima ta tafas حيث أباح لهم lokacin da ya halatta musu الدخول البلد دخول su shiga البلد su shiga garinsu وأزال عنهم فيها ya gudan musu da wannan dimuwa ووضعهم على على ما وقع منهم ya musu fada ya kunyatar da su ya kyare su abu da abin da ya faru abin da na saba wa murnansa وقال ya ce musu يا بني إسرائيل ya ku ya'yan babban mutum annabi yaqubu اذكروا وقت قولنا لآبائكم ku tuna lokacin faɗin mu ga iyayenku fa إذ ما أن ما أنقذكم من الدين نعم إذ ما أنقذكم من الدين wato bayan mun kubutar da su daga wannan dimuwa ta shekara arba'in ادخلوا هذه القرية ina ce ku shiga wannan alƙarya أعني بيت المقدس wato baitul maqdis أو أريحة ko kuma ariha أو إيليا ko iliya duk da sunayen abin da su بعد أن تجاهلوا أهلها Bayan- أن تجاهلوا أهلها bayan sun je sun yaƙi wancan garin ويقال هذا كان بعد وفاة موسى عليه السلام wannan Allah ya gaya musu ne bayan wafatin annabi Musa bayan annabi Musa ya rasu annabi Yusuf ya zama shi ne annabi kalifar annabi Musa بعد أن مضى أربعين سنة bayan ma annabi Musa bayan shekara 40 din nan ta ka dan shi ma annabi Musa a cikin wannan timur da annabi Haruna da shi a ƙarshen wannan bayanin shi ne zai yi wani cikakken bayani wanda shi ne point na duk wannan bayanin wanda duk da hankali zai dauki abin da zai dauka
حيث أمر حيث أمر الله يوسف عليه السلام lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala umarta annabi Yusuf alaihi salam وهو خليفة shi ne موسى kalima alaihi Musa alaihi salam بأن يدخل مع قومه المدينة ya ce shigar da jama'a su cikin birni وقال له ya ce da su
كلونها وشيء. daga abincin ku ci daga abincin wannan gari وثمارها وثمارها ku ci daga abincinta da yayin itatuwanta حيث فيكم رجلا duk yadda kuke so ba a yi muku iyaka ba ku ci abincin mai yalwa وعاصي الله يعصي mai yalwa babu iyaka cikin ku ولكم الباب ku shiga ta kofa يعني باب الحياة wato ta kofar garin مبتدا ku shiga cikin kankan da kai har ku shiga kuna albari ga ku kun je kun yaki kun yi nasara kan ku ya ku yi ladabi أي منحنية ku shiga kuna masu kunkuyawa تواضعا saboda وكبرا tawazu ga Allah da kuma godiya ga Allah وقوموا ku rika cewa في a دخولكم cikin shiganku مسألتنا ku ce Allah abin da muke roƙonka بالتوبة ka kankara zunubanmu التوبة wato mun tuba Allah mun tuba Allah فإن فعلتم ذلك idan kuka aikata wannan يغفر لكم za خطاياكم a gafarta muku kurakuranku أي ذنوبكم ai zunubanku ba ke ولا يجازيكم بها ba za mu sakanta muku da ita ba وتنزيل المسلمين da sannu za mu karar da waɗanda suka kin ai- aikata kyawawan aiki ثوابا من فضلنا za mu wato wato ƙara musu daga lada daga falalanmu وبدل الذين ظلموا waɗanda suka yi zalunci daga cikin su suka juyar da abin da Allah ya ce su yi قولا غير الذي لهم wato jawabin da Allah ya mutu sai suka mutanya shi da wani jawabi da فإنهم ذلك القوم Allah ya ce su ce hiddatu sun karka cewa hiddatu hiddatu Allah ya ce ku ce mun tuba mun tuba suke cewa alkama alkama Hmm, abinci kawai ba wani maganar tuba وقالوا بخلاف ما قيل لهم suka dinga faɗin sabanin abin da aka ce su faɗi قيل لهم هزت an ce ku ce kun tuba وقالوا sai هزت suke cewa alkama حبة في wai دعوة kwaya a cikin gashi
وأبوا أن ينكفوها بالسلف suka ci kuma su shiga cikin garin suna masu sunkuyawa ne فدخلوا يلحقون على أسفلهم sai suka shiga suna shan duwawunsu مخالفة saboda sabawa aikin da Allah ya ce a wurin magana Allah ya ce ku ce hiddatu suka ce hiddatu a wurin shiga Allah ya ce ku jira su suka ja duwawu kawai ما بدلوا قولا suka suka suka mutanya abin da aka ce su فظلموا أنفسهم to sai suna da cika wannan فأنزلنا على الذين ظلموا sai muka saukar abu da waɗanda suka yi zalunci وغيروا ما أمروا suka به musanya abin da muka yi musu umarni da shi نزلا إلى السماء wato kwalara daga sama annoba فما تجدهم سبعون ألفا sai da mutum dubu saba'in suka mutu a cikin في يوم واحد a rana ɗaya وما كانوا يصدقون saboda abin da suka kasance cikin sa na fasikanci وهو خروجهم عن الآية shi ne fitar su daga da'ar Allah ثم رجع إلى قصة موسى عليه sannan السلام Allah ya koma cikin kisar annabi Musa alaihi salam حين كانوا فيه فيه wato lokacin da suke kan- cikin wannan dimuwa وأصابهم الحدث sai kishirwa ya kama su
فاستغاثوا بموسى فاستغاثوا بموسى sai suka nemi kamun kafa da annabi Musa فدعا موسى sai ربه annabi Musa ya roƙi ubangijinsa فأوحى الله إليه sai Allah ya masa wahayi أن أصاب الحجر نعم هي أصاب an الحجر ya rishi sai a kawo da cewa ya da kin dutse da sandar shi الحمد لله to wannan shine inda zamu tashi gobe kenan wa idza samu Musa kenan to anan shi shi Ibrahim radiyallahu anhu yace lamma kanu fi sijni, lokacin da suke cikin dimuwa kalu sun ce ya Musa ya kai Musa min aina na ma na akul daga ina zamu samu abin da zamu ci sannan zala alayhi mawaida min as-sama'i kamar da yadda muka karanto muku to inda muke so mu magana akan shine a shehu ya ce duk wannan abin da suke roƙo Allah yana yi musu kullu haza dukkan wannan sun same shi ne jiba da katin Musa albarka annabi Musa alaihi salam Allah zai ma'amu wanda yake tare da su hadihi fada'ilu suhbati to wannan shine amfanin abotaka ta Allah kun ma halakin kaga dai waɗannan mutane da da cewa su halakakku ne tare da halakar su mukhalafatin da saba wasu da amrillahi wa umurnin Allah wa hukumil azabi alayhi da sauka da sauka azaba a kansu kana min bainihim Musa wa Haruna ga su dai marasa kunya ga barna amma a tsakanin su akwai Allah Musa akwai Allah da Haruna wa wudu hadha min anwa'in ni'ami ya ke ba da waɗannan abubuwa daga an nau'o'i na nimomi kullum baki dai bi sababi Musa wa Haruna saboda dalilin annabi Musa da annabi Haruna wa Haruna wa Musa su kuma annabi Haruna da annabi Musa min ibadillahi salihin suna daga cikin bayin Allah salihai ولكن sai dai lamma sahaba haula il fasahati lokacin da suke abotaka da waɗannan fasikai maka ta ma'ahum arba'ina sarkin sun suka wanzu su ma cikin su shekara arba'in fitti a cikin imuwa aidan kuma za ka min al'azabi kuma sun ɗanɗana azaba da sababi sobata saboda yin abotaka da waɗannan kama annan futtaki kamar yadda ka san cewa su fasikai wajadun mata sun samu nima da sababi sobata saboda yin abotaka da mai musa alkhair kulluhu shi wuce alkhairi baki ɗayansa fi suhbati yana cikin abotaka ne wa sharri kulluhu shi ma sharri baki ɗayansa fi suhbati yana cikin abotaka ne saboda ka sai ka zaɓi wanda za ka yi abotaka ne in ka ga dama kai abotaka da na kirki ka haɗu da alkhairi in ka ga dama kai abotaka da na banza ka haɗu da sharri ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya samadu wa kun mubi sallata ya wahidul ahadu ya barru ya wuto ya ainihin rabi ya jal ya man lalahu shafa kaza wala waladu عجزت بين وفر كربه ابدا يا من لا شبيه له عقل ولا يد انت الزياد من كل قائد ولد يا رب يا رب يا من لا له يد فعرفت من خير الخلق جمعهم ولا ينالهم نفهم ولا عصب ثم تولى تولى مختار سيدنا محمد بن طاهر الانسان يا همد صلوا وسلم على خير الورى جدد محمد ال اي الخليفه الحمد لله